الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدري ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم uwa masu saurare a na wannan littafi mai albarka wato littafin gaban annabi mai girma wato wannan babban littafi mai suna hamziya wanda muhammadu busiri ya yabi manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi tun daga haihuwarsa rainansa tashin tsamara da awarsa ya ƙoƙinsa mu'amalarsa jure masu kuttuka da ya da komai a Muhammadu Musul ya yaƙi manza Allah a cikin wasu baitoci ina yi ma kowa sallama ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a insha Allah kamar yadda aka sani dama a irin wannan rana ta Juma'a muke kawo maku karatun shi wannan littafi ɗin. A yau muna sha tara da watan safar wato watan biyu na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kenan wanda ya daidai da ashirin da uku da watan takwas haihuwa annabi miladiya haihuwa annabi isa dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yi sauraro lafiya amma da ya ce a wa'ada'at bi amri la'arabu la'araba wal jahiliyatu dala'u salli ya rabbi summa sallim ala man huwa lil alkiramatu wa shifa'u وتوالت للمصطفى الآية الكبرى عليهم والغارة الشعواء صل يا رب ثم سلم على من هو للكرامة والشفاء وإذا ما تلا كتابا من الله تلته كتبة عذراء ثم سلم على من هو للكرامة والشفاء وكفاه المستهزئين وكم ساء نبيا من قوله استهزاء صل يا رب ثم سلم على من هو للعذراء وشفاء ورماهم بدعوة من فناء البيت فيها للظالمين فناء صل يا رب ثم سلم من هو للعذراء خمسة كلهم أصيبوا بدائهم والرجاء من جنود العدواء صلي على ثم سلم على من هو لذلك فجعل أسود بن مختلف أي وأمم يوسف الأحياء صلي يا رب ثم سلم على من هو لذلك وسأل أسود بن عبد يبوس أن سقاه كاسا وتستسقاه سلم على من هو لله كرامة وأصحاب الوليد هدشة ثانية قصرت عنها الهية الرقاء صل يا رب ثم سلم على من هو لله كرامة وقر الشوكة على موتة العاصفة لله إنك الشوكة وصل يا رب ثم سلم على من وعلى الحارس القيوم وقد سال بها رأسه وسأل وعاء صل يا رب ثم سلم على من هو لله السلام خمسة طيرا بقتله الأرض فكف الأسد وشلا أصل يا رب ثم سلم على من هو للأنكرام بنيت خمسة الصيفة بالخميسة إن كان للشراب فداء صل يا رب ثم سلم على من هو للأنكرام sallam shi ne malam ya ci gaba da yaban manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi akan abin da ya faru bayan ya fara da'awa ya zuwa musulunci da abubuwan da suka faru. Ya ce, Wa'ada'at al'arabu al'arba'u, larabawan asali, ma'ana larabawa wa'inda ba haye suka yi ma ƙabilan larabawa ba, ma'ana ta uwa da uba ta kowane farce wa'inda su larabawa ne. waljahiliyatin jala'u da jahilai ɗan tsagwaron jahilai jahilai cibarin kenan wa'inda sun yi nisa sun yi daɗe a cikin jahilci wa da adna amri sai suka yi ma al'amarin da'awun manza Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ma'ana aka yi ta karɓar musulunci aka yi ta biyayya ga addinin musulunci amma da ya ce al'ayatul kubra mu'jiza mai girma ta manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi musamman akbar mu'jizati ma'ana ayoyin Qur'ani wa'inda su ne mafi girman mu'jizan manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi wal garatu sha'awa'u da farmaki mai tsanani wata walat sai suka bi juna alil Mustapha na annabi wata wani sai suka bi juna alaihi gare su ma'ana wani ya karba addini saboda ya ga mu'jiza ta bayyana gare shi aya ta bayyana gare shi ya gamsu da wani ko sai an yaƙi dama Muhammad Muhammad Alfazaji yana cewa faƙar sasa faƙar sasa faƙar fasasa bizakal halka dinan washington annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara mutane wasu a hankali wasu da tsanani ma'ana ya masu siyasa da ake cewa wasu sai da aka tirsasa aka gwamza yaƙi sannan suka yi biyayya wasu kuma da kyauta wasu kuma a hankali wasu da nasiya haka haka dai manzo Allah tura da aminci Allah tabbata gare shi ta da awarsu to shi ne malam ya ce wa iza ma tala kitaban min Allah idan annabi ya karanta littafin Allah wato shi ne alqur'ani ya yi wa'azi ya kira zuwa ga musulunci idan an ji shi kenan shi ne ma'anar wa iza ma tala kitaban min Allah idan ya karanta ya wa'azi in an ji shi kenan idan ko ba a bi ba malam ya ce katibatu sai wata rundunar yaƙi kajara'u mai kora-kora da makamai talattu sai su bi bayan wannan karatun da annabi yake na wa'azi da ma'ana in ba a bi ba to sai a je a shirya yaƙi a yaƙi wa'inda ba su yi ɗin ba yawa lallai ne sai an shiga addinin musulunci inda dai a Qur'ani tana ta ce la ikraha fi ta bayyana wasu nuna kai. To amma misali idan an shiga musulunci shi kenan an shiga in ba shiga ba kuma annabi aka kuma yashi annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi kenan sai ya shiga yaƙi sai ya je yaƙi waɗannan tsakurai da suka nufe shi da yaƙi. Bala ya ce waka ba'ul mustazi'ina kuma Allah ya kiyaye masa masu yi masa izini Allah ya kame masa masu yi masa izini a waɗanda suka yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam izini suna da yawa kowa da irin yadda ya fice wato kowa da irin izinin da yake yi ma manzo Allah suna da yusa Allah tabbata a gare shi cewa kan istinza'u mala ya ce da yawa izgilanci sa'a nabiyar ya bakanta ma annabi rai min ƙauni daga mutanensa. Ina ma ai al'ada ce bashariya su ne wani izgilin in an yi ma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi baya damu sai kau da kai. Wani kuma in an mai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ran shi ya ɓaci baya jin daɗi. Dama Allah maɗaukakin sarki ya ce in na kafai na kan mustahabi hakika mun isan mata masu maka izini za mu maka maganin su. Bada ce wara mahun bida a watan sai annabi ya harbe su da wata irin addu'a nin bina ilbaiti daga farfaciyar ɗakin Ka'aba fiya fana'u min zalimina to albarka wannan addu'ar da annabi ya jefe su da ita sai halaka da karewa ta zamo ga azzalimai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma alaika bi abi jahal allahumma alaika bi utbata allahumma alaika bi shaybata allahumma alaika bi wajh annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbas addu'o'i ɗaiɗai da ɗaiɗan su a bisa izgirin da suke suke mai to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu wannan addu'a daga baya duk sai da addu'an nan ta yi tasiri a kan wa'inda ya kama sunan su ya masu wannan addu'a a bisa izgirin da suke mai to amma ba nan take ba to wannan shine yake nuna a bisa cewa idan ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ba garaje za ka yi ba yawwa dama manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yana waɗi mana nani ya ajiyo mallaka jira albabu wa hukuku walidai dama tun a duniya sai Allah ya saka ma kuma in ka roƙi Allah yana ji tun da da sharaɗi ne sai Allah ya ansa addu'an nan take to duk da addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa waɗannan mutane da suka yi masa izini to da nan take za su kawo su amma yadda aka ɗau tsawon lokaci addu'a ta ta bi ɗaiɗai da ɗaiɗai tana yi tasiri a kansu. Amma da ce hamsatun su biyar ne kulluhu dukkansu usibu bida'in an musibantar da su da wata irin cuta kowa da cutar da aka musibantar da shi ita ce sanadiyar halakarsa sakamakon addu'a annabin. Mala ya ce warraja dama halaka al'adwa'u cututtuka min zunubi suna da garjinarta in ɗan mutum zai mutu zai halaka to lallai za ka ga alamar cututtuka suna ta tunkaro su saboda wa'innan cututtuka su ne rinjinar mutuwa. Bala ya ce, Addu'ama wata irin makanta ne tsanani wadda hal aswada binna mutalibin ita ta sami aswadin zinin mutum ita ta sami ita ta saukan maza mala ya ce al'ahya umayi tumbi ita wannan makanta wacce rayayyu suke zamowa matattu saboda ita in dai duk rayuwar mutum duk layar shi in dai irin wannan makantar wadda ta sami aswadi ɗan abdulmutin ta samu to ya zamo kamar matacce ne saboda ya ta kai da ya tashi zai je ya biya wata buƙatar shi kullum sai zai ka ji bum ya kwane ya kwane da bango to haka dai wannan makanta idan ta zama sanadiyar mutuwarsa mala ya ce istisqa'u jadda istisqa wani irin ciwo ne jadda tsewa jaba gaɓoɓin mutum ne suke daddatsewa ma'ana wannan kawata kumbura ta rufe ta datse kafin ko an yi maganin bai da wani tasiri wannan ita ma ta kumbura ta datse to haka haka dai abin ke faruwa to wannan daddatsewar gaba fada al'aswada binna mutane a fada al'aswada bina abdiyagusa ita ta samu aswadu dan abdiyagusa an saƙahu ta shayar da shi ta aka tsada ko kun halaka a ita halaka ba wani kohi gare ta ba duk kinaya ce da wata hikima ta mawaƙa ma'ana wai ta shayar da shi wannan halaka wai wannan ita istisqa'u din ita ce ta zama sanadiyar halakarsa a mana ya ce hadishatu sami har ta kibiya wa asabal walida ita ta samu wani da ɗan mutira a ya shiga kasuwa ya sa irin dogon riga kamar yadda aka sa al'adar larabawa a dama tallabiya ita ce mafi wancin kayan su to ya sanya doguwar riga ya shiga kasuwa sai je tsaya wajen wani mai sai da kibiya tsillan kibiya to shi kenan sai mata kibiya tsillan kibiya sai maƙale mai a riga sai ya rika cakkaka shi to ana wace mai ya kai wani ka duba ga wacce biya nan ta kama ma riga amma saboda girman kai ya ki za a ya cire to ashe ita ce sanadiyar sanadiyar wannan sunan kibiya adda annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kama shi kuma ta yi tasiri a kansa to shi kenan sai wannan tsillan kibiyar da ya ci ya kartai ya je yi ta kumbura aka yi maganin duniya aka yi aka yi tafin wannan tsillan kibiyar ya kaucewa ya zama shi ne sanadiyar halakarsa shi ne malam yake sufanta yanayin yanayin dafi na wannan tsillan kibiyar ya ce alhayyatu a wacce maci wanda maciya an raɗa ɗa'u mai roɗi-roɗi ƙasarar anha ta gajiya koma bayan wannan wannan kartar da kiriya ta wai wai ko kai ciye duk layin dafinta to ba za ta iya sakin dafin da wannan sillan kiriyan ya karfi shi wani libin dan murgira ya sakan mai har ya zama sanadiyar mutuwa bala ya ce alƙuluru a shaukatun wata ɗaya wata ta yi hukunci alamu hujjata da asu asi a zuciya asi dan wa'ilu a ruhi kai a ruhin asi dan wa'ilu shi kuma kaya ce ta so kai shi kuma wannan kai ita ce ta mai hukunci shi an na ƙasar shauka'o mala ya ce shigan wannan ƙayar da ta yi a jikinsa falin layi sanin zafin wannan shiga kai yana da Allah Allah ta ɗaya san zafin da ya ci. Bala ya ce alƙuluru miyaku ma'ana jambo kenan wa alal harisi su suka sauka akan haris su kuma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi saka ma annabi miyaku jambo jam'in jambo su suka zo suka sauka ma a kansa. ce wa ɗan sala ra'asuhu biha hakika kansa ya rika kwarara da wa'innan miyakun mala ya ce wa sa'al bi'a'u burgani ya yi muni ma'ana jaka ta yi muni abinda ake ce ma burgani jaka wadda ake zuba kaya marasa kyau irin tarkace din nan to shine ya sifanta kan shi wannan ya sifanta kan harisu din nan da wannan da shaka da take tarar da abu mara kyau saboda shi ma kanshi ina babbashe ya yi yadda ka san jakar da ake sa a abubuwa marasa kyau haka jakar shi duk ya lallace ya rin wa'annan su guda biyar ɗin nan gaba ɗayansu sai da suka haɗu da sakamakon addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba iyakar su kenan ba har akwai wasu su kuma wasu mutum biyar ɗin waɗanda su suna yin su ma izini ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zam'atu da hishamu da ibnu da abul mutari da waye duk yanan zai faɗi mana su a gaba su illa dai abin da ya fance su lokacin da aka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'a shi aka tsare su a shi'inu abi talib ya zama na cewa kwata-kwata an yanke wuta da su ba a auren su ba a aura masu ba a sayan masu ba a siya wajen su aka zo aka kulle su to a nan ne sai da tana hadizatu sai tasiri da daddare sai ta dawo abinci ne uban yawa ta kawo a wannan shiɗi ba a ɗi ɗalib ɗin a zo a ciyan ma mutanen da suke a wannan wuri ita ma ta rika ba da kariya da dukiyarta shi kuma abu dalib radiyallahu anhu ma da shi da nana khadija shi kuma ya rika ba da ya rika ba da gudunmuwa ta kare annabi da sabansa ya sa wallahi faɗi mummunan magana akan abu dalib a bisa cewa wai kaza subhanallah mu dai a tafiyar mu ta sufaye wallahi wannan magana mu ban yarda da ita ba abu dalib fil janna abu ɗaliba radiyallahu anhu da izinin Allah. To shi kenan suna a cikin wannan sheba a bi ɗalibin. To su waɗannan matasan waɗanda da da su ake wa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi izini. To ya haniya ta kama su. Suke ganin cewa kai wannan wa annabin dan ya yi ya bayyana da a wacce ɗan uwansu ne bakurai ne balarabe ne kan ne za a zo a tsangane ki. tsakani da Allah su ba za su yarda da wannan al'amarin ba sai ka suna da rabon su addu'a ba za ta kama su ba dan sun fanshi kansu da da, da wannan aikin alhairin da suka yi da aka je aka makala ita takaddar da aka yanzu jeniya ta ta kuntata masu annabi a ɗakin Ka'aba to shine suka zo suka ce ba su yarda da ita ba suka ce suka da niyyar cewa su kwatkwata ma za su cire ta da suka je suka je suka abu abu talib ya zo shi ma abu talib da ya zo da niyyar ya zo ya ga abin ya zo ya ya tasiri ko a a zam'atu shi ya ware cewa ƙarya ne mu ban yarda da cutar da wadda za a yi manzo Allah ba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suka haɗu suka gangamu suka haɗa kansu suka tsaye a kan ita wannan maganar. To lokacin da suka ji sun iske ma wata gara Allah maɗaukakin sarki ya aiko ta ta yi hukunci a kan wannan takardar duk ta cinye ta abin da ta bari wannan suna Allah bismikan lahumma da aka rubuta ita ce bata ci ba. To dama kuma manzon Allah ya ba mutanen da suke suke cikin shi ba a labari a kan abin da ya faru da ita wannan takardar. mana ce hamsatin su biyar ne kullum dukkan tsuyirarci la'ardu an tsarkake ƙasa duka mu da yanke su su wa'innan guda biyar ɗin su wa'innan wanda aka lissafo cututtukan nan sun kashe su mana ya ce fakaffin aza dama shi tafin cuta ko kuma ya tafin cuta ya zamo shalla'u ne shan illa ne biyu saboda an yanke su dama tafin cuta idan aka canje shi ya zama mai sanyi na aibar zai ƙara cutarwa ba tun da an yanke su a doron ƙasa ka ba ba su iya ƙara cutar da annabi ba da ya ce kungiyar da amsatu sahifanti lallai an fanshi mutum biyar da suka yage takarda bil amsatu da waɗannan mutane guda biyar da su wasu cututtuka suka halakai saboda wannan aikin alhairin da suka yi kudurce na zuwa su yage wannan takardar ta cutar da annabi da jama'arsa mala ya ce in kana fidahu dama fansa ta zamo ainihin kirami ga masu girma masu girma su ne ake fansa ake beli idan sun shiga cikin wani abu annabi ruwa da shi da sabansa manya-manyan sabansa suke a cikin wannan shi ba a je ɗalibin ita ita fansa ta zamo da masu girma tunda ta zamo ga masu girma kaga lallai ne a farshe kamar yanzu ne a ce wani babban mutum cikin manya manyan malamai a ce wani tsautsai ya kai shi ko aka ba za a ce za a dau tsawon lokaci ba za a je a je ne shi saboda girman shi to haka manzon Allah da sabansa dole ne aka yi aka farshe su saboda haka abinda muka wani daidai Allah ya sa ni tarayya a cikin lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana babban kwakwun da ke ilimin hali subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk